Assalamu alaikum mabuta sauraren Radio Al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirinmu na ilimi da fahimta shine sune jagoran rayuwa uh, wanda Sheikh Malam Abdul Malik yake gabatarwa insha Allah akramakallahu bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sake bamu ara muna dama daga cikin dama da yake bamu domin ci gaba da wa'annan karatuka da muka saba muna fatan Allah ya muna jagora Allah ya bamu ikon faɗin daidai Allah ya datar da mu da aiki da daidai wa'anda suke dukan nauyin wannan shiri da wa'anda wanda suke ba da lokacin su wajen sauraron wannan shiri muna fatan Allah ya biya mu kowa bukatocin shi na alkhairi ƴan uwa yau insha Allahu muna ɗauke da wata tsaraba ne zuwa gare ku tsarabar da muke ɗauke gare ku ta farko dai za ku ji ta ta biyu kuma sai lokaci na biyu na farko shine muna son mu yi abin da shahi tafsir bil lugha tafsirul wato Qur'an tafsirul qur'ani bil lugha yadda ake fassara alqur'ani da lugha wato yadda uh, alqur'ani yake buƙatuwa da ulum na lugha ta, alqu- ta larabci da Na'am.
kuma abin da ya shafi eh, larabawa al'adunsu yana nufin da al'adun larabawa da kuma lugha yaren su na larabawa da abubuwan da ita lugha in ta kumsa na'am to aka rama kallahu kai tsaye tunda na ce tafsir mu je ta'rifin lugha to al-lugha daga lagha yalghuni mm an gane ko kenan sai zamanto an shafe mishi wawun an kace lugha mm Eh, shine wato idza nataqa lokacin da ya furuci eh Eh, amma suna cewa a kamar tafsir eh, ko ta'bir ko ta'rif na ibnu jinni mm wato al-lugha wasilatun yu'abbiru biha kullu kullu qaumin an aghradihim hanya ce wadda kowace ce al'umma take isar da sakonta na bayani zuwa ga jama'arta na'am ina fata an fahimci ni mm to idan muka duba akwai yare masu yawa linguistics sun yi bincike kansu sun ce akwai yare ko dubu shida ko dubu shida da ɗari tara ko dubu shida da ɗari tara da goma ko dubu shida da ɗari tara da sha biyu dai suna ta dai lissafi saboda Mm.
ƙaruwa abin yake yi bincike yana ƙara ne ana gane cewa Haka, akwai yare haka.
daban-daban kamar da suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam mm to kasancewa za a tafsirin alqur'ani da lugha shine bayanul qur'an bil lugha shine tafsirul qur'an bil lugha mm to mun yi bayanin kalma ta at-tafsir eh, da abin da take nufi kenan sai ya zamanto yadda shi qur'anin da larabci ya sauka kenan ko dole na wanda bai san larabci ba zai iya fassara alqur'ani ba alqur'ani ba irin yadda ya kamata inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mm la'allakum taqilun Mm.
kuma inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun Ta'qilun.
Allah ya ce mun sanya shi alqur'ani ne da wanda aka saukar da larabci ko kuma a cikin suratu yusuf mun saukar da shi alqur'ani da yaren larabci mm dan haka shi yasa imam malik ya ce ba za a kawo min wani mutum ba wanda yake fassara alqur'ani bai san larabci ba illa ja'altuhu nakalan Mm.
sai na sanya shi misali ma'ana Mm.
kenan sai na sa an yi mai ukubar da ta dace da shi eh ina fata an fahimta mm sannan kuma idan muka duba akwai ustadu doktor musa'idu tayyar doktora kin shi da ya rubuta ya yi ta ne akan at-tafsirul lughawi yadda ake fassara alqur'ani da yaren larabci na'am to wannan shi dai ne zamu iya aka cewa rama kallahu akwai wasu jami'at ko abin wanda ake karanta musulunci ba tare da abin da shahi lugha ba Eh, a ba ka- da- ba a larabci ka'ida dai in dai jami'a ce ta musulunci da larabci za a karatu domin imamu shatibi wancan mai shari'a da muke zance ya nuna cewa hadhihi shari'atun arabiyya ko hadhihi shari'a arabiyya wannan shari'a ba za ka gane littattafan fiqh ba da na hadisi da alqur'ani sai ka san larabci eh فحظك منها حظك من العربية Mm.
rabonka ga shari'a da alkur'ani da hadisi rabonka da larabci don shi ne hanyar da za ka fahimta eh, to kaga jami'o'i a duniya musamman kasashen laraba da waɗanda ma kasashen laraba ba suna da yawa ba za mu iya tsayawa mu lissafa su ba mm sai dai kamar yanzu a ƙasar isra'ila akwai jami'a ta tal aviv da take karantar da musulunci fiye da shekara wato hamsin amma kuma ba kowa sai ba yahudi a cikinta kuma ba a sa abin da suke kullawa ba suna Kowa musulunci kirkiro ne yake.
to suna kirkiro fatawoyi daban-daban na kawo rikici a duniya da abin da ya kama da haka mm sannan faransa da sauran kasashen turawa duk da yake faransa take jagorantar su ta kirkiro islamology mm shine wato a karanta musulunci ba da yaren larabci ba ba wani yare to wannan da faransanci to kaga wannan banna ce Mm.
Eh, mu a wajen mu ba su islamology a sunan shi ba Mm.
mu a wajen mu sunan shi jahiltology ko banna Mm, lori a to jahiltologin mata hai don jahilci na Eh.
ba gaskiya bace to aka rawa kallahu badalla bayan haka sanin mu ne cewa lugha ta kasu kashi kashi na'am Ah, muna son mu fara sani ilmu matinin lugha To.
wato abin da ya shahi tsabagen ita abin da ya shahi kalmomi na larabci to ilmu matnul lugha huwa ilmun yu'tana ko yu'na bil alfaz Mm, ilimi ne wanda yake kula da lafuzza na larabci mm, to za ka ga ma'ajimu da aka yi kamar mu'jam mu'jam Mm.
abinda ake cewa dictionary ko dictionary mm, suna kula da lafuzza kalima kalima ta alqur'ani don akwai kalimomi ga sunan cikin alqur'ani zobe wanda ta gharibul qur'an gharibul qur'an ko gharibul lugha Mm, akwai littattafai da dama akwai mu'jamul ayn na imam ahmad bin eh, al-farahidi sannan kuma akwai as-sihah na imam al-jauhari akwai lisanul arab na ibn manzur akwai mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira akwai mu'jamul kabir na majma' al-lugha al-qahira akwai mu'jamul wajiz na majma' al-lugha al-qahira akwai kuma wato mafatihut tafsir na ustad dr sa'ad al-khatib wanda ke da alaka da al-qur'ani mm, akwai am- al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani sannan kuma akwai al-wujuh wan nadha'ir na Imam al-Damaghani sannan at-turjuman wad dalil li ayat at-tanzil na Muhammad al-Mukhtar ash-Shanqiti da sauransu Mm.
kenan wannan yana kula ne da wato kalimomi ma'anarsu a tsabagen su mm. kenan wanda ke bukatuwa da ya san kalma wannan me take ne dole sai kuma cikin ma'ajin da Ma- irin wa'annan abubuwa.
madalla sannan daga baya ya koma ya dibi ma'anarta a cikin aya siyaki kenan eh haka Na'am.
to aka rawa kallahu idan muka dubi abin da ya shahi ita fiqhul lugha abin da ita lugha ta shi kunsa ko fiqhul lugha wato kamar fiqihu ne na lugha fahimta ke fahimtar ta yana da alaka da wato nash'atul lugha mm, a wani lokaci ne lugha ta samu asali mm, ka gani akwai sabani malaman usulul fiqh suna ganin cewa wasu sun ce lugha wato tauqifiyya ce ma'ana haka Allah ya yi ta bai abin gaba bai abin nan eh, bai yadda a sanya wani abu a cikin ta ba wasu kuma sun ce lugha qiyasiyya ce qiyasi ce na fata an fahimce ni ma'ana dan adam ne ya- ya kirkire ta daga wajen shi wasu kuma suna ganin sashen ta tauqifi sashen ta qiyasi to shine ra'ayi dai wanda an kafi dauka saboda in muka duba ayar da ta zo a cikin suratul baqara wa allama adama al asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi adamu dukkan sunaye suka ce to kenan daga nan take nuna tauqifiyya ce mm, to waɗansu malamai sun ce a nan kullaha waɗanda shi yake bukata da su ko kuma waɗanda za a yi aiki da su a asali daga baya dan adam yayi kiyasi mm.
ina fata an fahimci Na'am.
yawa to wannan shi ilimin da yake kula da ita da nash'atiha da alaqatuha lugha tana da alaka da wani abu kamar ya wani yare ko wani abu shine suke kira linguistic ina fata an fahimce ni a gane yarurrukan da misali suke da tushe guda yare biyu ko uku luga wadda ta jima a duniya da lugogin da suka bace babu su da sabbin lugu- da sababbin yaruka da suke bayyana Mm.
kaga wannan duk shine eh, wato fiqhul lugha laka imam sa'alibi yana da littafi a cikin fiqhul lugha yanzu kuma a jami'o'in duniya ana karatun wato ilmul lugha suke kiransa ba fiqhul lugha ba wato linguistic kenan
agar magalla loga tana da qawaid na'am akwai ilmu qawaidul lugha ilmi wanda yake kula da ka'idodin yare wanda in kayi za a ce kayi kuskure tunda kowane yare yana da nashi khasa'is abubuwa da suka kebantar da shi wanda kuma ilmun nahwu shi yake kula da wannan bangare ilimin nahwu wanda shi a- asalin annahwu tana nufin aljiha wato kamar bangaren da an ka fuskanta ko alqasdu ko fuskanta ko almisal ko misali ko alqadru ko kuma gwargwadon abu ko annau ko nau'i to amma ilmin nahwu ilmun ne wato yadrusu a awakhir al-kalimi i'raban wa bina'an ilmin da yake karatun wato karshen kalima ko kasra ko fatha ko damma ko sukuni ko kuma a'a ba ta canzawa tana akan hali guda Haka, haka.
na'am sai ilmu sarf ilmun wato yu'na bi ishtiqaq al-alfaz ilmin da yake kula da yadda ake ciro kalima ma'ana kalima a sarrafa ta domin kalima ta as-sarfu ko at-tasrif tana bin jujjuya abu to yadda za a yi cikin kalima guda a fiddo kalima goma kaga in ce zahaba ya tafi yazhabu yana tafiya cikin zahab aka fiddo Eh, shi in zahir.
mun dau- in mun dauki ra'ayin malaman kufa fi'ili shine asali in mun dauki ra'ayin malaman basra suna shine asali to almuhimmu dai zahaba ya tafi yazhabu yana tafiya izhab tafi zahibun mai tahiya an gane ko mazhubun bihi wanda aka tafi da shi ina fata Mazhab, mazhab.
mazhab wurin tafiya mazhab mastar tafiya kenan Mazahib.
mazhab wato mazhab eh, lokacin tafiya mazhab eh, kuma lokacin tafiya wurin da aka yi tafiya ina fata an fahimci ni kenan dai na ɗaukar ma'anoni daban-daban mazahib kuma jam'in sani zahibu na masu tafiya kaga dai kalmar tana ta Eh, haka, canzawa haka, haka.
abin da suke kira morphology ko morphology na'am haka aka nuna me bambanci tsakanin shi na hau da sarf shi sarf yana kula ne bai babu ruwan shi da ƙarshen kalima yadda aka cira tuta shi ko nahwu yana kula ne da ƙarshen kalima ba ruwan shi da inda aka ciro ta kenan shi na hau sarf yana buƙatuwa da kalma ita kadai ya mata aiki Ya Shi mata kuma aiki.
na hau Ƙarshen kalma.
kuma sai cikin jumla yawwa dole sai jumla ta haɗu in ba yau jumla ba ta ta haɗu ba ba shi- ba ruwan shi da shi yasa shi dai yana kula da ƙarshen kalima Eh.
mun huta wani wasali gare ta eh Eh.
haka aka nuna lafiya abin da ya shahi usulub na lugha to uslubun na lugha suna kiransa wato kamar ilmul balagha Mm, ilmul balagha shine ba- mutabaqatul kalam li muqtadal hal Mm.
wato magana ta dace game da abin da ake magana akan shi shi ake kira wato ilmu asalibin lugha wanda yato daga balagha ne mm, Uh, shi as-sarfu jujjuya muka ce shi ko annahu daga nahayan huni ya karkata shi kuma wato al-balagha shine wasala ya isa zuwa ga inda ake bukata an gane ko to sai uh, ta'arifin sa yana dauke da ilmin mukka daban-daban yadda zaka gane balaga ta alqur'ani sun ka ce wato uh, abin nan fannu- fannul qaul yana da fanni ne na zance yadda zai bambanta maka wata miyizur rafi' wato min ar-rakik ya bayyana maka zance ar-rafi' wanda a ɗaukakakke min al-wadi' daga wanda a kaskantacce a Eh.
gane wagga magana ta yi ta ɗaukaka wagga magana kuma bata samu shiga ba eh.
wallahu a'lam Na'am, eh, akaramaka Allahu idan muka koma cikin abin da ya shafi lugha za mu ga malamai suna zantan adab.
Na'am.
Menene adab din nan?
to adab kuma shi kuma wani ilimi ne wanda ake kira wato ilmun wato yu'na bi ma'thuril kalamil bi ma'thuri kalamil arab ilimi ne wanda yake kula da abin da aka ruwaito daga na larabawa arrafi amma ɗaukakakke an gane ko shi'ran au nasran ya zamanto shi'iri ne waƙe ne wanda an tsara shi au nasran ko kuma magana ce wadda ba waƙe ba amma an rubuta ta to kaga zaka iske yanzu akwai littattafan da waƙe ne akwai littattafan da ba waƙe ba kuma magana ta wadda aka rawaito daga larabawa ko ma ba laraba ba wanda suke kula da wannan ilimin ina fata an fahimce ni yawwa to wannan shine ilimin adab kuma yana da alaka ne da uh, alqur'ani ko tafsirin sa saboda idan baka san uslubin yaren larabawa ba to ba za ka iya fassara alqur'ani daidai ba ina fata an fahimce ni Na'am.
sabani da wadanda suke tunani da ka karanta larabci ka iya magana da larabci haza hazihi ka san larabci alhali ga manya manyan littattafan luga waɗanda baka sani ba wanda an kawo maka su ba za ka iya fassara su ba misali irin shi- shi'rul jahili irin su maqamatul hariri irin su eh, alburda ta ka'ab bin, bin, bin, bin zuhair ko ta busari ko lamiyatul arab da suke kira lamiyatul arab ta imam tughra'i da dai sauran manyan manyan littattafan luga irin su deliya Lamiyatul adab.
lamiyatul ajam Wanda ke ta sun cewa Shamfara ta ta shamfarani ita ce ta abin nan shamfari Mm.
ita ce ta lamiyatul arab da kuma eh, abin nan eh, manya-manyan littattafai na luga irin su deliya irin su ishiriniya eh, irin su zuhudu irin su Hamziya.
hamaziya ga sunan dai suna da yawa Na'am.
na'am Akaramaka Allahu kafin mu shiga wata nukta wannan mun yi zancen abin da ya shahi matanin lugha da kuma fiqhul lugha da kuma abin da ya shahi qawaid da usulub na lugha.
na'am Menene alaka su da tafsiri?
alaka su da tafsiri dole in aka zo wajen aya shi matsalar tafsiri Mm.
yana da alaka da dukkan ilmummukan musulunci da ilmummukan duniya gaba daya Mm.
domin Qur'ani da Larabci aka sabkar da shi dole na sai ka san daga ilmuka sannan mi saboda za a iya cimma wata mas'ala wadda take da alaka da nahau babu kalimar da babu nahau cikin ta babu Eh.
kalimar da babu sarfu cikin ta Eh.
da yawan kalmomi kuma za a fassara su ne da yaren larabci da laraba suke magana Mm.
ina fatan ka fahimci ni to kaga idan baka san larabcin ba akwai matsala idan kuma ka zo ga hadisai dole sai an tace su sun inganta kuma a fassara su irin yadda za su dacewa da alkur'ani ina fata an fahimci ni haka ilmin usulul fiqh fiqhun asalin shi an ciro shi ne daga alkur'ani Mm.
shi yasa zaka ga malamai su yi littattafai akan ayatul ahkam kuma in ana batun fiqh sai an kawo aya da hadisi Eh.
kenan dai a takaicin takaitawa in ilmukan duniya ne duk binciken da za a yi ya saba ma alkur'ani a duniyar turawa to wannan binciken kuskure ne Mm.
shi yasa turawa suka ce rana ba ta gudu tana tsaye wuri daya wasu suka ce tana tafiya malamai suka ce waɗanda suka ce rana tana tafiya su ne akan gaskiya Mm.
ko da duk turawan duniya duk mutanen duniya sun ce rana tsaye take wuri guda sai a ce ƙarya suka yi don Allah ya ce wa shamsu tajri limustaqarrin laha rana tana tafiya to kaga wani zai ce maka rana ba ta tafiya shi ba shi halitta rana ba bai san wanda ta gudu ba kaga kenan an shiga cikin soki burutsu haka ne haka roƙon Allah kana ganin mutum bai san usulubin kawai rashin sanin usulul bil larabci yana iya sa shi ya fada cikin kuskure banna mai yawa banna mai yawa ci qur'anin balarabe ne Mm.
idan ko baka san larabcin ba kenan ko ba za ka iya fassara shi ba Ka- kai- wanda bai kama hanya ba ya za a iya kai ga inda yake so bai kai eh bai kai wannan ba sai ba sai mun bata lokaci kan wannan ba haka to haka roƙon Allah sai kuma abin da ya shahi ah, idan muka ɗauki nukta ta gaba shine abin da ya shahi Allah tasu al mu'jam to in mun ka dauki al asasul mu'jami kamar ita karan kalima kanta ana karatu kanta eh to shine malamai suka yi yadda za a fahimta kalima inda za a saka ta a ilmanci Mm, shine kalmomin suna ba su ma'anoni daban-daban na'am.
daga cikin ma'anonin da suke ba su akwai alkalima al-asila Eh, kalima wadda cike asalinta ta larabci ce ma'ana larabawa suke magana da ita ba sun ɗauko ta bane daga wani ba aro ce ba.
aro ne suka yi daga wani yare sannan akwai alkalima almu'arraba wadda wato cirato ta aka yi shi yasa ma wani Da ɗalibi Da wani yare aka yi aka kawo ta larabta cikin da ita.
larabci na'am akwai wani ɗalibi da ya bincike at-ta'rib wato yadda ake ka'idodi a ta'rib fil majami' al-lughawiyya a kulliyatu da'wa al-islamiyya a Libya Mm.
duk da yake akwai sabani wajen malamai shin akwai kalmar da ba larabci ba cikin alqur'ani ko ko abin nan to Eh.
dukkan su sun yi ittifakin da sunayen mutane waɗanda ba na laraba ba su ba larabci Ba ba larabci ne.
Ibrahima Ibrahim, Isma'ila Ishaq.
Ishaq waɗanda ba larabci ba Na'am.
to amma kamar kalmar ta al-qustas da kalmar ta wazir Mm.
an yi sabani imamu shafi'i ya tafi cewa duk kalmomin da a cikin alqur'ani larabci ne don Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun su kuma wadanda sun ce a'a asalin waɗannan kalmomin ba larabci bane amma larabawa suka yi amfani da su da qur'ani ya sauka da su sai suka koma larabci To, san inda larabci kenan.
shi ke da an huta Eh, eh.
Maga- ma'ana khilaf dai galibi sai ka kamar lafzi ne babu wani Eh.
abin nan Na'am. Da yawa mun je mun ji kalma kal- wadda ya- al-mu'arraba Eh, a- as- as- asiriya.
asila mun mun haɗe asila ita ce wadda asalin ta larabci sai kalima wadda take mu'arraba Mm.
sai kuma alkalim- alkalimat almutabayina kalimomin da sun saba ma juna Mm.
yanzu kaga in nace Allahu Allah yake nufi Mm.
in nace Ar-Rahmanu Allah mai rahama duk da yake dukkan su suna nufin Allah amma ma'anar su ta sha bamban Eh, kenan an kalli ta fuskar shan bamban ko in nace albaitu alkalbu gida da kare kalimomi ne mutabayina mm.
kenan nan in zan mun ka zo muka iske ma'anar su ta ci karo da juna kenan sai mu ce kalimat mutabayina Mm.
sai alkalimat bayan almutabayina akwai kalimat da ake kira Al-mutaradi.
almutaradifa shi ma akwai sabani shi akwai kalimat mutaradifa ko babu Mm.
ina fata an fahimci ne kalmomi ne in an ka hada su duka suna bada ma'ana guda yanzu in nace zahaba mi ma'anar zahaba Ya tahi.
masha Ya tahi.
sa'a Yana yana tahiya.
a'a sa'a ban ce ya sa'a ba To sa'a ya tahi.
ya tahi to kaga duka da ya tahi zaka fassara su Mm.
sai suka ce to kenan waɗanda ana kiransu mutaradifa duk da yake waɗansu malamai sun ce wasu sun ce babu taraduf Mm, akwai kawai bambanci ne.
amma dai bamu fahimta bane Mm.
an gane ko waɗansu sun ce a'a akwai kalimatu mudar- mutaradifa sai dai qalila Mm.
kaga yanzu in mun ka dauki zahaba da masha duka yana nufin tafiya Eh.
amma sa'a suka ce yana da bambanci da zahaba da masha Haka.
domin shi sa'a yana nufin tafiya cikin nishadi Mm.
cikin gaugawa wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a Yas'a.
kaga yana tafiya ne wato cikin nishadi Mm.
kamar abin da suka yi bayani kenan Mm.
wallahu ta'ala a'lam Na'am, mun ga mutaradifa sai kuma Na'am.
wanda ya shafi kalimatu wanda suka mushtaraka ana samu.
eh mushtarak shine kalimar da tana ɗauka fiye da ma'ana ɗaya kamar kalima ta alquru muka ce daga alqar'u ne ko alqur'u tana ɗaukar jini Yana ɗauka tana ɗaukar kuma haila mm, ina fata an fahimci Eh.
to kaga yanzu nan eh, ma'ana biyu take ɗauka ya za mu yi da su dole sai mun kuma mu nemi dalilai Eh, wadda tana ga irin cikin kaswara.
yawa Wani- kaswara wadda tana iya ɗaukan ma'ana biyu eh, arrami da kuma al'asad.
da al'asad arrami shine mai halbi al'asad kuma kamar Eh.
eh, zaki kenan To haka muka in muka samu irin wannan kalma za mu yi.
to za mu koma ga wasu dalilai daban tunda ita kan kalimar kalimar kanta nan ba za mu iya cewa ba ma'ana ta ita ta kamata a ɗauka a sai a kuma mu zuwa ga wasu dalilai a rinjayar da wani Na abin da ya shahi siyaki. ko A'a kuma- ko siyaki ko hadisai ko ayoyin alkur'ani ko lugar karan kanta yanzu misali waɗanda suka ce eh, ƙuru ana nufin wato jini Mm, a'a suka ce ana nufin tsarki Tsarki.
sai suka ce haida da mai Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbas- yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mm, suka ce to larabci daga uku zuwa goma mm, namiji mace ake maida shi mace kuma namiji ake maida shi eh, kaga sai a ce salasatu rijalin mm, sai a ce salasu nisa'i Nisa'in, mm.
ko ba haka ake cewa ba sai suka ce to da an ka ce salasatu qurun ya nuna at-tuhur ake nuhi ba al-haidatu ba Mm.
kaga nan sun yi tarjihi ne minan nahiya Eh, al-lughawiyya misali kenan Mm.
an gane ko al-mutaradif kenan daga radifa ne shine abin da yayi kusa amma suna nufin kamar ma'anar su dai ce kul asa an yakuna Radifa.
radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun Haka muka idan aka samu aje ana samu cikin larabci wata kalma wadda tana ɗaukan ma'ana da kishiyarta.
eh ma'ana da kishi ta su kuma waɗannan ana kiransu al-addad Mm, al-addad ake kiran su kishiyoyin samun cikin juna rami.
ana samun su misali illa ajuzan fil ghabirina Mm.
sai tsohuwa ba a ce ajuzatan ba don ba dole bane sai an sata un cikin irin waɗannan Mm.
alghabirina sun kace daga ghabara yaghburu Mm.
idza mada wa idza ata Mm.
wato shine wanda ya wuce ana kiran shi ghabara wanda zai zo ana kiran shi ghabara To.
kaga ya koma cikin mi al addad akwai wani malami ya littafi akan su Mm.
daga cikin kalmomi kuma akwai almutawati almutawati daga wata ne shine ya taka to dama takin dan adam idan ka doke kafa ka inda wani zai zo ya aza aza daidai kenan tawata a sun dace mm.
to shine suke kira ana samun kalma almutawati'a Mm.
kamar misali yanzu idan muka duba kamar wato albayat Mm.
in muka ce wato albayat fa- fari Mm.
kaga um, uh, rogo fari ne Eh.
eh, kankara fara ce Mm.
nono fari ne to sai dai zamanto na wani ya fi wani na wani Eh, eh.
to shine ake kira mutawati Mm.
shi ko wancan akwai mushakkik wanda yana sa wa shakka to waɗansu suna ganin cewa kamar abin da sa ake kiran shi mushakkik saboda su wato kalma yana ɗauka fiye da ma'ana ɗaya kuma an rasa wanda za a rinjaye suwa Eh.
amma cikin wani ana iya rinjayar da wani akan wani Mm.
kenan ya danganta daga fuskar da aka kalla wallahu ta'ala a'lam To yau aka rama kallahu idan muka koma cikin alfaz din nan da muka duba al-asila da al-mu'arraba da mutabayina da sauransu Na'am.
menene alaka su da tafsiri alaka su da tafsiri zaka zo ka ce duk kalmomin da zaka zo cikin Qur'ani sai ka samu yanzu inda ce misali jawo aya da kanka dan ka a ce ni na ba da misali duk aya da haka so jawo to alhamdulillahi rabbil alamin to yanzu kaga mun ka ce kalma ta alhamdu mm shin wannan kalma ta alhamdu mm tana da mutaradif ko ba ta da kaga wasu sun ce tana da mutaradif sai ashkuru masalan ashukuru masalan wasu sun ce a'a ashukuru ba mutaradif bane ba ma'anar su ɗaya ba Mm.
domin alhamdu ana yin shi ko cikin halin jin daɗi ko cikin halin wahala Na'am.
shi kuma ashukuru ana yin shi lokacin ni'ima Eh.
lakal hamdu ala ma qadaita wa laka shukru ala ma atait Eh.
godiya ta tabbata gare ka ya Allah akan abin da ka hukumtas Mm.
ko wanda ya muna daɗi ko wanda bai muna daɗi ba Mm.
wa laka shukru ala ma atait wato godiya ta tabbata gare ka akan abin da ka bayar Eh.
sai nan sai ashukru sai zamanto sai wajen ni'ima ne ake yin shi Mm.
to duk kalmomin Qur'ani in ka dauke su sai ka iske suna da irin waɗannan halayen babu wata kalma cikin Al-Qur'ani da ba ta da shi Ah, ina fata mun fahimci in ka dauki alhamdu ka dauki kuma al-kufru mm.
kaga kishiyoyin juna ne Eh.
al-azzad kenan eh ina fata an wa fahimci bidda hada tabayyana sai saboda al-shawa'u dan haka ba yadda za a yi duk kalmomin Qur'ani in ka dauke su kaf suna da wanga ka'ida Eh.
amma saboda rashin sanin ka'idodin shi larabcin da ilimin tafsiri usulul tafsir shi ya kai mu ga eh, irin waɗannan ababe wallahu a'lam Allah ya taimake mu na'am Allah ya saka alkhairi Na'am.
aka rama kallahu waje abin da ya shahi addilala akwai al-asasu addilali akwai al'asasu dilali addilali ana nufin wato ilmu dilala na farko ana cewa musallas lugawi ne muttahidul ma'ana A- ana cewa addilala ana cewa addalala ana cewa addulala an gane ko to shi addilala kin nan asalin shi da lugha al-irshad shi yarwa ina fata an fahimci ni faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu law- yakfulunahu lakum wa hum lahum nasihun hal adullukum kuna son in nuna muku Nuna.
kaji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shi rayuwa shi yasa ake kiran dalili dalili domin yana shiryar da kai zuwa ga sanin gaskiya ina fata an fahimci ni Haka.
to amma sai suka ce ilmun yu'na bi turuqid dalala ko bi ma'rifati turuqid da- dalala ko dilala ko dulala mun ci duk ana faɗa wato ilimi ne wanda yake baka sanin ka san dilala ta kalma ma'anarta sannan kuma wama da quwwatiha ka san karfin dilala kin wace dilala ce tafi karfi kenan da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu to wannan shine ake kira ilmu dilala yana da uh, wato karfi cikin usulul tafsir yana da karfi cikin usulul fiqh an gane ko yana da karfi wato cikin ulumu shar'iyya gaba ɗaya da ma cikin ilimin lugha kan shi da abin nan da sauransu yanzu malam cikin lugha da muke abin nan da muke bayani na'am shi shi ilmu dilala yana da nau'uka to ilmul dilala yana da nau'uka daban-daban na'am an gane ko don faɗar su ma yana da amfani sosai na farko malamai sun kakkasa shi min haisu taqsimul asasi a rarraba shi dilala guda uku ce eh akwai na farko dai akwai dilala lafziya akwai gaira lafziya amma nan da yake muna karatun alfaz ne babu rumu da gaira lafziya eh akwai dilala in an ce lafziya wadda cikin kalima take gaira lafziya wadda ba cikin kalima take ba Mm.
amma bari mu bada dan misali don wani ya gane kasa in babu misali mutane ba su ganewa yanzu misali idan muka ga hayaki yana nuna kasa akwai mi akwai huta to kaga amma ba lafazi bane eh ina fata an fahimci ni kaga dilala ce gaira lafziya Mm.
to amma idan muka zo ga dilalan lafziya malamai sun karkasa ta daban-daban akwai taqsimul asasi rabewa na farko sun kace dilala ta kasu gida uku Mm.
akwai abin da ake kira dilalatul mutabaqa Mm.
kalima ta zo daidai ma'anarta in nace alkalbu kare Mm.
tana nufin kare Mm.
amma yanzu misali akwai abin da suke kira dilalatul iltizam dilala ta iltizami wadda kamar ta abu ya lazimci abu na gani yanzu in nace kare ya zo ba sai na ce tare da ijiyar shi ba dan dama ijiyar shi tare da shi ne za ta zo haka haka haka ina fata an fahimci ni sannan akwai dilalatu tadammun wadda ta kumshi abu Mm.
ina fata an fahimce ni kamar ma'ana ban faɗe shi ba amma za a fahimci cewa ga abin da nake nufi cikin tsarin magana ta Eh, shi yasa malam Bahaushe ce ko ya zagi a kasuwa ya san da wani ya san da wanda yake tadammunan kenan ya kumshe shi Mm.
yanzu misali eh, idan aka ce mutum ya shiga aljanna ai ba sai an ce ya samu rahama Allah ba ko ni'ima Allah Eh, domin dama ba yadda za a yi ka shiga aljanna baka samu yiwa eh, baka samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya tadammanuhu to kamar irin wannan ne Baka shine da dilalatu magana cikin wannan cikin wane dilala ne malamai suke sa wannan aya da suke cewa kan abin da sha annabi isa da yake cewa kana ya kula na ta'am Na'am, wannan suna ɗauka shi matsayin kinaya ne.
Mm.
Za mu zo kan bayani kanta, kenan sai mu bari sai in mun isa can wajen kinaya.
na'am An Ina gane ku.
zancen dilala kun ce ta kasu kashi uku To, bayan wannan dilala da suka ce ta kasu kashi uku, sun sake rarraba ta wani taksimi. Suka ce akwai addilala Mm.
wadda take min haifu zuhur wal khafa.
Mm.
Dilala wadda ta bayyana ga ta ana ganin ta karara akwai wadda ta ɓoyu.
Eh, Yanzu kaga in mun ka samu nassi wanda an mutashabih mm.
mutashabih mai rikitarwa to kaga dilalar shi bata bayyana ba dole sai mun koma zuwa ga muhkam kamar yadda muka yi bayani Eh, ko kuma mu samu lab- eh, eh, abin nan lafzi mushkil mm.
mushkil wanda shi ma yana da rikitarwa ne kusan mutashabih yake Mm.
sannan ko mu samu lafzi mujmal alladhi lam tattadih tattadih dilalatuhu wanda wato ma'anar shi bata bayyana ba to kaga wannan duka nas- nau'i ne na soshi wanda ana karatun su wanda ma'anar su bata bayyana ba Mm.
amma in mun ka zo min haithu zuhur wal khafa wanda waɗancan waɗanda duk sun ka boyu ne waɗanda suka bayyana in muka duba muna da annasu annasu ma la yahtamilu ghayruhu Eh, abinda ma'ana guda gare shi Allah ce fajili duhum ku buge su ko ku musu bulala samani na jaldatan bulala tamanin ba yadda za a yi ka ce tamanin da ɗaya ko saba'in da tara Ba- saba- ta- samani na jaldatan na tamanin yake ɗauka to wanga ana kiran shi nas mm.
kahin mu ce nassi irin wanga ko na alkur'ani ko na hadisi a'a nan wajen malaman usulul tafsir da usulul fiqh muke zance Mm.
ina fata an fahimci ne Enough.
shikenan suna nufin wanda ma'ana guda yake dauka haka to bayan annas sai mu zo zuwa ga abin da ake kira az-zahir az-zahir shine lafazin da ba abin da ya bayyana ba a'a nan ana nufin eh, kalimar da tana daukan ma'ana biyu amma ta fi ɗaukar ma'ana guda a zahiri eh akwai ma'anar da tafi zuwa yawwa yanzu in ce al-ghazala me ake nufi da ghazala kaza labarewa barewa mm.
To amma kuma al-ghazala wani lokaci ana nufin rana a larabci.
Mm, mm.
Amma da an ce al-ghazalatu Mm.
to da yawan mutane abin da suka fahimta ita ce barewa. Kidan ka ganin zahir ne wato fil eh, abin nan a cikin abin da ya shafi ita ana ce mai zahiru dilala ita.
zahirud dilala.
Mm.
Kidan wato yarin jaya a wajen eh, barewa fiye da wajen kasancewa shi wajen a shi duk rana.
lokacin da mutum ya ji an ce mai zahiru dilala kai ya tsammanin cewa ba ana nufin magana guda Ta- wa- eh, ko kuma kamar kamar ma'anar shi ta hito ga hili Eh.
in in dai ana magana ne a usulul tafsir da usulul Eh, fiqh haka.
Awo.
Eh.
wallahu a'lam na'am sai kuma abin da ya shafi kun yi magana na mutashabi da
annasu da al-zahir da annasu da zahir to bayan annas al-zahir sai al-ma'ul mm.
al-ma'ul shine wanda ake wato tawilin sa Mm.
yurajjahu wato uh, huwa ma dalla dalilun kharijiyun ala wato dal, uh, dilalati marjuhihi Mm.
wato ma'anar shiga ta ta zahiri mun santa Eh.
amma sai mu zo mu rinjayar da ma'anar da ba ita zo ta zahiri ba saboda dalili saboda wani dalili kuma ingantacce kuma karara Eh.
misali bari mu bada misali don a gane tunda in babu misalai mutane ba su ganewa aya ta zo a cikin suratul baqara wa atimmu al-hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al-hajj wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كاغري وانا آية تانون وندي كده كده تشوتا mm.
fafidiyatun zai yi fidiya Mm.
min siyamin azumi kwana ɗai biyu uku hudu biyar har ya mutu kina yi ba a bacci komi komi ba au sadaqatin ko sadaka Ya ce ba ya za a yi sadaka.
da kuɗi da kuɗi za a sadaka ko da mi Mm.
au nusuk ko ko yanka Mm.
amma hadisi na Ka'ab bin Ujra wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim yake cewa wannan matsala ta same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ban san matsala ta kai maka haka ba Mm.
a ta jidu shatan shin kana samun uh, akui- akuya ko akuya ka yanka ya ce banda an gane ko to fasum salasati ayyam kai azumi na kwana uku ko fa at'im sittata masakin ko ka siyar da miskini shida to kaga ma shi qur'ani ya ce fa fidyatun min siyamin da azumi qur'ani ya fara aw sadaqatin ko sadaqa aw nusuk amma anan cikin hadisi sai nuna a'a nusuk shi yake fara aka farawa da shi to amma da yake zabi aka baka kenan shi tana yiwa manzo ya kalli halin shi wannan bayan Allah ya sauƙaƙa mishi cewa ya yanka ya fi ana aikin haji a ce sai yayi azumi ina fata an fahimce ni tana yiwa kuma bai da abincin da zai ba miskine a wannan lokaci amma da ko kuma a'a saboda aikin haji yanka yana da falala shi yasa ya umurce shi da wannan ka san wanda ke son shi kawo kuskure cikin hadisi sai ka ji ya ce to wai cikin hadisi an ce a fara da kaza kuma ga abin da Qur'ani ya wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimce ni to kaga azumi da an ce azumi mu kawai zamu ɗauke shi ko kwana guda kai kai azumi amma me yasa muka rinjayar da cewa kwana uku akan mutlaqu sau me yasa muka ce miskini shidda ko ne a bashi rabin sa'i an gane ko me yasa muka ce yanka kuma akuyya duk da ke cewa nusuk yana nufin dukkan ibada kuma nusuk yana nufin yanka kuma komi aka yanka ya yanku muka dawo zuwa ga akuya saboda nassi ya tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam na'am mun yi al-ma'usi abin da shi mujmal to al-mujmal shine wanda lam tattadh dilalatuhu ma'anar shi bata bayyana ba amma za a iya komawa cikin nassoshi a gane ma'anar shi wannan kuma ko cikin karatun da muka yi can kwanakin baya mun kawo mujmal da dama misali zaka iske abu ya zo dunkuli misali mu dauki wagga aya da ta zo wa idh wa'adna Musa 40 laylatan mun zo mun yi alkawari da Musa ko wa'adna mun kace Abu Ja'far da Abu Amr da Yaqub sun karanta wa'adna to 40 laylatan kwana 40 kaga Qur'ani bai hodi cewa ba shin kwana 40 din nan haɗe suke koko ba haɗe suke ba amma a cikin suratu al-a'raf sai ce wa wa'adna Musa qira'ata Abu Ja'far da Abu Amr da Yaqub ko kuma wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 kaga sai muka cika su da kwana goma ashe 30 ne sana kaga wancan 40 ya zo a dunkule mujmal ne amma Qur'ani sai bayyana a rarrabe suke na fata an fahimci misali kuma in muka dauka cikin mutanen da aka kashe daga cikin bani Isra'ila wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha kun kashe rayuwa kuka yi sabani a cikin al'amarin ta kuna tun kuɗa ma juna laifi abinda yanzu duniya take ciki kowa ya ɗauki laifi ya azama wani sai Allah ya ce to wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha mun ka ce ku buge shi kaga bai ce fa qul nadribuha ba to wasu daga cikin malamai su ce fa qul nadribuhu damiri na kuma zuwa ga aljismu wasu suka ce a'a mutumin namiji ne dan inda ya ce idribuha sai kuma zuwa ga mace kiran kaga sai zaman to shi wancan nafsantin ba a iya gane namiji ne ko mace ba amma da ce faƙul na buhu kaga sai nuna namiji ne shi yasa ma waɗansu malamai suke cewa gawa in kaga da maka ce Allahumma ighfir laha ko namiji ne ko mace in kaga da maka ce Allahumma ighfir lahu saboda aljanaza gawa ake kira wato idan mutum ya mutu ya koma janaza kenan kana iya cewa Allahumma ighfir laha in kaga da maka ce Allahumma ighfir lahu bi itibari al-insan in kuma in namiji na in kaga da maka ce Allahumma ighfir lahu bi itibari shi mutumin muzakkar can kuma Allahumma ighfir laha sai baka san wanda ake ma sallah ba duk yadda duk yadda kai yayi amma sai in ka san dalili fa kawo eh ba haka nan ba ga a shako ka
la agaraka Allah abin da shi annasu al-zahir al-ma'ul da kuma abin da shi al-mujmal kun zo ku fara fara zance ka abin da shi min haitul khafa na dilala al mutashabi da mujmal da mushkil eh dama mun ce al mujmal da al mutashabih da al mushkil ma'anar shi bata bayyana ba amma sai muka ce shi wato al zahir da annas da alma'ul su ma'anarsu ta fito sai dai shi annasu ma'ana guda gare shi kidan kaga ta bayyana al-zahir yana da ma'ana fiye da daya an gane ko amma kuma guda yarin jaya alma'ulu kuma yana ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya amma sai an ka rinjaye yadda ba wadda ta fi rinjaye ba saboda wani dalili to nan min haisu zuhur wal khafa'a ya kare ina fatan an fahimce ni wallahu a'lam cikin dai abin da shahi asasi na lugha da muke dubi ya kamata mu shiga babban abin da shahi an-nahw an-nahw shi ma yana da asasi to ilmun nahw malamai suna gudun shi don ilimi ne mai wahala ka san ilmul qawaid ulumul ala da zake zamu zo mu yi bayani kanta su ilmin mukka ne waɗanda ka'ida ce ake baka idan ka haɗu da kalma so dubu ɗari haka ne za a gudanar da ita. Ina fata an fahimci ni. To sai ka iske shi ilmun nahau yana nuna maka cewa kalima ta ya kamata ɗauki fatha ko kasra ko zamma ko sukuni. To malaman da suke yin wasali saboda da yawan waɗansu ba su iya gane cewa in ba a yi wasalin nan ba wannan kaza ne wannan kaza ne. Ban sani ba ko an fahimta. To kaga matsala ce amma malamin da ya karantu da ya dibi kalima ko ba ta da wasali yana iya gane ma'anar da take ɗauka. To ilmun nahawu an gane ko duk da yake wato ilmu sarf shi ma shina da wannan Mm.
domin akwai lokacin da kalimomi ta hanyar ilmun nahawu kadai ba zai isa ba misali idan mun ka samu musallatul lughawi ana kiran sa musallasatul lughawiyya Mm.
musallasatul lughawiyya kalma ce mai ɗaukar wasali uku ko fiye da uku ne lokaci akwai mai ɗaukar sha biyu abin nufi kalma guda ya zama da cewa harafi shi kadai ne za a sauya ma yawa za a canza eh, Za a wasali sauya ma wasali amma kuma wani lokaci ma'anar ta guda Eh, misali alhamru da alghimru da alghumru eh kahin mu da algham su wannan mukhtaliful ma'ana ne ai eh eh al muttahidul ma'ana wato mus- mutallasat in suna da suna da kala biyu Mm.
akwai wanda ma'anar shi ɗai ce in nace al arbi'a'u Mm.
da al'irbi'a'u da al'urbu'a'u duk ranar laraba nake nufi okay amma yanzu misali in nace al-ghamru mm ko nace al-ghimru mm ko nace al-ghumru mm ma'anar su ta sha bamban eh Ka- a- ina fata an fahimce ni Mm.
al-ghumru shine wawa mm shi kuma al-ghamru shine wato abin nan Ma- Tabki.
eh mm, na- shi na kuma zura.
al-ghimru shine Al-hiqdu.
al-hiqdu wato kamar eh, keta ko bakin ciki ko ganin kyashi ko hasada eh To kaga rashin sa- ko da ka san nahawu shi in ka zo ka ji an yi mata fataha ko kasra ko dhamma misali to mi ko mi take nufi shi yasa eh, Imam Qutb yana da littafi akan wannan Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin Tadribatul Lughawiyya ya tabo su sannan kuma yanzu yayi wani ashamil ina ganin fil musallasatul lughawiyya wanda shine littafin sa na karshe dai da ya rubuta eh, an buga littafin insha Allah ta'ala dalibai suna iya samu shi Ah, Ibn kenan Malik misali- kuma- yanzu misali wanda ke da manzumatul i'lam kenan na'am ta Ibn Malik baiti kusan dubu eh, cikin ilmin musallasatul lughawiyya kaga bayani ne mai yawa Eh.
ina fata an fahimce ni wato yanzu misali mutum ya zo wanda yake cewa zunnul humru Mhm.
sai ya ce to humru zan ce ko hamru zan ce ko jumhur shi ne ai to kaga kuma ba na hauna ba Eh.
eh dole sai ya Eh.
gane eh, me ake nufi ya zunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi Akhafa akhafa katil- li ahkam idraki fil al-ulum.
ulumi ko akhafa min eh, abyatna eh, abin nan Abu Hayyan.
abu hayyan at-tauhidi At-Tauhidi, ya na'am.
zunnu al-ghumru al-ghumru huwa al-fa'il na'am muje Yawwa, to haka ramaka Allah bari Kenan- haka kafin mu shiga wannan tunda kun taɓa irin wannan akwai wasu kalmomi da ake kawo na larabci wanda suke mana al-maqsur wal mamdud.
na'am Su ma suna ba da ma'ana kamar masalan al-hawa al-hawa.
Mm, al-maqsur wal mamdud kamar kalma ce wadda tana da alif babu al-hamza bayanta Eh.
shi ko mu- al-mamdud wanda tana da al-hamza bayanta Eh.
suna da yawa su ma ibnu durayd Kuma dai akwai suna maqsura da ta wanda suke takawa.
akwai maksura akwai maksura ta ibnu duraid wanda ibnu duraid ibnu duraid ya yi bincike akan wannan kuma ya yi littattafai da dama malamai sun yi al- akwai wani ma malami na shankiti na mance shi na biladu shankiti shi ma shina da littafi akan wannan Eh, al-maksur su ma wal suna mamdud da wani dauri da suke takawa.
suna da dauru Bayan domin kuna ibn- magana ka abin da shi na hawo menene na hawo lokacin wakati.
na'am mu- muhimmancin su in mun ka ce alhawasu alhawa'u iska Mm.
to in ka zo baka san bambancin su ba kaga sai ka buga eh suna da muhimmanci kwarai da gaske Kuna magana ka abin da shi na hawo tarifin shi.
To, lughatul wakati.
yanzu shi na hau mi a ahammiya shi, In mun ga yi tarihin wani malami, da ya zo yana tafsiri wa qatala Dawudu Jaluta.
to Dawudu Jaluta, shi bai babu wasali. Kenan in an ce Dawudu an kai mai dhamma shi affa'ili, Eh.
Jaluta shi an maf'ulun bihi.
Eh.
To in an ce wa qatala kuma Dawuda Jalutu, kenan Jalutu shine kashe Dawuda.
Eh, so da yake shi babu wasali mallan sai ya tsaye, ya yi shiru ya ce to dai jama'a dai kusan dai an yi kisa wani ya kashe wani. Sai ya gaba. to kaga in babu ilimin nahawu akwai matsala alhali ko za ka ga da yawa daga cikin ɗalibai ko ilimin nahawu ma ba su ma sani ba amma kuma suna zuwa suna tafsirin alkur'ani mai girma Eh.
wannan zahira ce tana da hatsari sosai a kasashen mu wanda ya kamata mu kawo gyara cikin waɗannan al'amura Mun ban ce ba mu yi tarifin nahau ba.
na'am muka ce a mun yi tarifin ilimin nahawu dazu muka ce ilmun yu'na Eh.
bi awakhiril kalimi i'raban wa bina'an Eh.
ilimi ne mai kula da ƙarshen kalima shin ana mu canza musu wasali ko ba a canza musu wasali mun yi tarifin sa a can farko man Sai kuma tarifin ahammiyar shi.
ahammiyar shi kuma bai yiwa a gane magana in ba da shi ba Mm.
an gane ko sun kace wato eh, laula laula taghyiru awakhir alkalimi la arifa alhimaru nahwa Mm.
in ba da kalmomi suka canzawa da ko jaki ya iya nahawu Mm.
ka ku ga shi da muhimmanci Haka.
to in ba haka ba sai ka karanta qur'ani ba daidai ba ka karanta hadisi ba daidai ba ka karanta littattafan malamai ba daidai ba ka yi kuskure wajen fahimta kuma kace sun yi kuskure kaga akwai hatsari mai yawa Haka.
na'am Yawwa, akaramaka Allahu tunda mun tabo abin da shahi na hau kenan bai kamata mu mance da abokin shi ba.
ilmu sarf ko Eh.
ilmu sarf eh, ibnu malik ma ya keɓe mai wuri a cikin abin nan ko Eh, a cikin wani wanda zai al-khulasa.
al-khulasa Mm.
na'am alfiya sannan kuma eh, abdullahi gundukan sheikh usman bin fodiyo yayi abin nan me take da suna hisnul rasil fi ilmi tasrif wato baiti dubu cikin ilmin sarf almuhimmu dai akwai littafai da dama cikin ilmin sarf suna da yawa akwai sharh al-arf akwai kuma at-tarif fi ilmi tasrif na ustadu doktor abdullah al-usta na kasar libya da sauransu to shi ilmin sarf yana nuna cewa asalin kalima ina fata an fahimce ni yadda aka cira tota to ya yake taimaka maka wajen fahimta idan baka san kalima inda an ka cira tota ba za ka ibada ma'ana ba kaga in nice zahaba ya tafi to kaga in ban san ilmu sarfu ba ban iya gane cewa akwai bambanci tsakanin zahaba ya tafi yazhabu yana tafiya izhab tafi zahibun mai tafiya zahibatun mace mai tafiya zahibatani mata bi masu tafiya zahibani maza bi masu tafiya zahibuna mazaje masu tafiya ko mata masu tafiya kaga akwai matsala ko zahibatun mata masu tafiya ina fata an finci ne zahibu ne na ɗaukan maza da mata a irin jayar da wato maza akan mata amma dai zahibu ne maza yake nufi fil asli zahibatun kuma mata to kaga ya za a yi mu gani mazhab in babu ilmu sarfu baka iya gane wagga kalima da ta canza ga abin da take dauka sai in siyakin ta ya nuna cewa ba haka take nufi ba to kaga ilmu sarfu yana da muhimmanci shi yasa akwai wani malami da yake tafsirin alqur'ani sai yake cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya yace almalu mi almalu dukiya wal banuna ya a a.
yace a wal banuna ba ya yake nufi ba yace wal banuna yace wato da gine-gine aha albina albina'u yace daga almabani na eh yace in ni tambaye ku kuna ba da amsa muka ce eh yace to idan kana da da ɗari mm ina sun kaga zinatul hayatud dunya yace ga mashakil hayatud dunya na matsalar rayuwar duniya na kana da ɗari eh kaga ya canza alkur'ani Eh.
daga asalin abin da yake to saboda shi ya san cewa kalma ta al-ibnu in an ce al-banun kaga yana iya tasrifin ta amma babu wani malamin sarf wanda ya cewa al-banun kalma ce wadda take nufin mi take Daga nufin al-bina'u.
al-bina'u ne a'a daga al-ibnu ne shine da ake nufi Mm.
to kaga ilmu sarf shi zai taimaka maka ka iya sanin tasrifin fi'ili tasrifin suna in nace rajulun me yake nufi namiji rajulani namiji biyu rijalun M- maza shi mazaji eh To kaga yanzu in ban san ilmu sarfu ba, ya zan yi in san mutum guda ake nufi ko mutum biyu ko mutum uku a cikin hukuncin shari'a. Kaga wat- wasu matsaloli ne waɗanda rashin wannan ya kawo mana matsaloli da dama.
Mm.
Don haka dole na ilmu sarf ya zamanto mutum ya san shi lokacin da zai tafsirin Alkur'ani mai girma. Wallahu a'lam.
eh akar makallahu menene a- abin nan an ce da da nahau da lugha eh da nahau da sarfu hada suke me gaske wannan labarin Eh da haɗe suke saboda ana ganin muhimmancin su. Daga baya sai aka ga kowane ya kamata a keɓe shi saboda kowane ilimi na mai zaman kansa.
Mm.
Wannan kuma babu matsala.
eh Ci gaban ilimi ne.
mm.
Ina fata an fahimce ni.
haka akwai wani littafi da wani cikin bilad shanke ta yi Na'am.
ta mai sawatu aljuman fi ma'rifatil auzan Na'am.
yana da kyau sosai ga ɗaliban ilimi su Na'am.
karanta shi Na'am.
a agar maka Allah tun da Allah ya sa dai muna zance kan abin da ya shahi lura ya Na'am.
kamata ita ma kan mu mance da kawa ta lura ai abin da nake ni da balaga Na'am.
da To eh, lura me yake nihi da ita To, ilmul balagha suka ce shi ne mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Magana ta dace da abin da ake magana a kan shi da lokaci. Shi yasa suka ce misalin da suke bayarwa malamai eh, suka ce kamar yanzu misali abokinka ya aure.
Eh.
To sai gayyace ka ka gabatar da kalima.
eh Ko ko aka ce ka zo ka buɗe da waɗansu ayoyi na Alƙur'ani.
eh sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim at-talaqu marwatan ana zancen aure ana farin ciki ka fara zancen saki lalle qur'ani ayan san karshen balaga na ko ba haka ba Eh.
amma inda ka kawo ayan nan eh ko ga kada kullu nafsin zai katar ko ka ce wallati ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna ka kawo ayoyin rikici mace da ta fandare ma mijinta a kaurace a maka ayi mata wa'azi Akwai ko kura.
a kaurace kaga lalle qur'ani an san babu magana da ta kai qur'ani balaga Ah, amma inda ka azata wannan wurin bai dace ba kenan Shi- dai iya balaga shine ka dauko abin da ya dace yawa ka aza shi daidai shi yasa kake ganin cikin wa'azinmu da cikin hutubobinmu da yawa wani lokaci babu balaga ana zancen aikin haji sai mutum shi ɗauko wa mutane ayoyin da ba su magana da aikin haji Mm.
ina fata an fahimci ne wanda kaga ya maida mu baya sosai Mm.
ana son ai wa'azi kan abin da ya dace sai ka ɗauko ta matsala da ba ita ake kanta ba ka ce kai bayani kaga baka dace da yanayin da ake ciki ba wannan kuma duk abubuwa ne wanda dole sai mun karance su a ilimin balaga da yadda ake ilqa'in khutba da za- ikhtiyarul mawdu' yadda ake zaɓin mawdu'i kenan shine dai muhimmancin ita balaga ita balaga kwarai ku kakar makala saboda kuracin lokaci Na'am.
abubuwan da ya shahi balaga ba za mu ɗauki abubuwa da yawa ba na'am muna so mu san eh, abin da ya shahi a salibu na ilmul balaga To, eh, ilimin balaga, ilimin balaga ilimi ne wanda ya kasu gida uku.
Mm, Akwai ilmul eh, ma'ani mm, da ilmul bayan da ilmul badiya.
badi, na'am Waɗanda su ne ilmuka guda uku, idan ka duba malamai suna bayani a kansu.
Mm, Kuma in ka in dai kana son ka fara sai ka fara da albalagatul wadiha Mm.
don ka koyi yadda ake eh, eh, gane wato balaga ta alqur'ani eh, tunda daga larabci ne sai a kuma zuwa ga alqur'ani eh, in kuma ka yi zurfi kana iya ɗaukan manya-manyan littattafai na balaga don kai karatu kaga kana da jawahirul balaga na abin nan alhashimi sannan kuma kana da asrarul balaga da dalailul ijaz na abdul qadir al-jurjani duk da yake aqida sai ta i'tizal ce Na'am.
wajen aqida sai kai hattara amma wajen balaga yayi fice sosai kakar makala wai kafin mu ci gaba irin wa'annan lim- malamai wanda kuke gaya mana cewa masalan zamak shari'a ce mu'tazili ne a jorjani wannan shi ma mu'tazili da wasu ashariya da sauransu sai a ce a guje musu yaushe kamata ɗalibi ya guje musu eh dalibi ya guje musu in bai iya gane aqidar su sai ya koma wajen malaman da su na ahli sunna ne sun san aqidar su Eh.
kina inda akwai matsala su za su iya ce maka akwai matsala wuri kaza Eh, ina fata an fahimci domin bai yiwuwa kai kanka ka ishi kanka malami in ba ya jima yana karatu ba Allah ya bashi ilimin mukka mm, to z- ba zai iya zamantowa ba ya wadatu ba a wadatuwa da karatu don akwai malamin da iliminsa ya kai inda zai zauna ya bayar amma yana iya zuwa ya ɗauko karatu in ya samu dama Mm.
to amma mu matsalar mu yanzu ɗalibin ilimi tun iliminsa bai taka karya karya ba shi ka tuma hice kowa jahili na To.
sannan sai shi ko luke maka ne kofa zuwa wajen malamai shi ta karantar da ka ne da littafi Mm.
ƙarshe kuma sai shi afkar da banna a Mm.
cikin al'umma wato kenan duk lokacin da aka ce ma abu kaza kaza ne kenan in kana ganin kana iya kashe can ba za ka ba za ka kashe ba ka tafi Eh.
kuma ka ga za ka kashe sai ka bar malamai eh sai ka bar malamai su maka bayani eh eh dole na tunda wani na gaban wani ah, muna magana ka abin da shi a salibu ilmul balaga To, na'am, asalibi ilmul balaga suna da yawa, amma za mu ɗauki guda asalib na ilmul balaga suna da yawa.
na'am
An gane ko?
na'am Asalib na ilmul balaga suna da yawa, amma za mu ɗauki guda uku. Waɗanda zai- lokaci zai ba mu dama, in mun ɗan samu wani lokaci kuma abin da don saboda eh, mas'alolin suna da yawa da kwarai da gaske akwai at-tashbih na'am an gane ko da almajaz da alkinaya Eh, waɗanda su ne za mu ɗan kuma shiga a kuma gurguje gare su.
eh, Yes, in mun dawo hutun rabin lokaci kafin mu shiga maudu'in mu sai mu ƙara wato abin nan bayani kan addilala kinan don akwai bayani dan takaitacce akan ta mai muhimmanci Mm.
in ya so sai mu shiga cikin sabon maudu'in mu na'am in muka ɗauki at-tashbihu shine kamanta abu da abu eh a kamanta wani abu da abu yanzu in kamanta ɗan adam da kare kaga Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi an gane ko asalin at-tashbihu shine at-tamthil kamanceceniya eh to yana da rukunai guda hudu a gurguje
eh na farko za a samu al-far'u mm, da al-aslu mm, ko ko al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi mm, al-mushabbahu bihi shine al-aslu al-mushabbahu mm, an gane ko shine al-far'u na'am sannan wajhu shabahi ta inda sun kai kamanceceniya Na'am.
sai adatu shabahi abinda an ka kamanceceniya da su eh in ni ce Muhammadun kal asadi fi shaja'ati mm, Muhammadu yana kama da zaki zagi kaga nan na samu Muhammad shine shine mushabba mm, al asadu shine mushabbahu bihi shabobi.
kal Adatu asadi shine adatu shabahi na kamanta shi wato abinda ni amfani da shi wajen kamanceceniya Mm.
fi shaja'ati nan Wajen wajen shabahi inda sun kai wajen jarumta to kaga waɗannan rukunai guda uku cikin kowane tashbihi ana buƙatar su guda hudu Ko kuma wani lokaci ana iya shafe su amma dai kai na zaka kaddara su dan ana iya sha- in nace Muhammadun Asadun Muhammadu zaki ne ko ya san Muhammadu ba zaki bane eh kenan an na shafe Muhammadu kal Asadi fi shaja'ati fi kaza fi kaza fi kaza fi kaza da kuma wajen shaba don an ana goge.
ana iya shafe su Eh, don haka shi ma akwai akwai wani sako da ake so a isar a isar haka nan wannan iya magana ne da abin da suke kira tashbihul baligh da sauransu Mm.
wannan babu lokacin da zamu faɗaɗa bayani kansu Mm.
amma dai abin da nake son in yi bayani shine akwai at-tashbih na mufrad in ɗauki abu guda in kamanta shi da abu guda in nace muhammadun kal asad kaga mu abu guda ne in ɗauko ni kamanta da abu guda Haka, haka.
akwai at-tashbihu tamthili shine in cirato sifofi daban-daban in cakuɗa su na wani abu da wani abu Mm.
misali kaga Allah subhanahu wataala ya kamanta duniya sai ce wato واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون kaga nan Allah ya ce abuga musu misalin duniya kamar ruwa ne da aka saukar daga sama kenan kaga nan halin ta gaba ɗaya ne an ka ciro ruwan nan an saukar da shi daga sama tsiro zai fito in tsiro ya fito yayi kyau karshe kuma sai ya zama to an tafiyar da shi ya lalace kenan yadda kamar ruwa suka zo tsiro ya taso ya girma yayi kyau a ya burge masu shi ya koma babu shi haka duniya za ta taso ka samu kuɗi ko mulki ko ilimi ka ji daɗi karshe kuma sai a koma babu komai kaga an ciro sifofi da dama to sai kuma daga cikin shi a tashbih abubuwan da suke kawowa don abubuwa ne masu yawa suna kawowa nau'uka na tashbihi nau'i na tashbihi huskokin shi guda hudu ne wato tashbihul mahsus bil mahsus abinda ake gani a kamanta shi da abinda ake gani misali Allah ya kirai yaran aljanna wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun yaran da suke kewayawa a gidan aljanna waɗanda ana ganin abna'ul mushriki ne waɗanda ba su girma ba an gane ko ƴaƴan mushrikai kenan su ne manzo hadisi yazo hum khadamu ahlul janna an kamanta su da lu'lu'i kaga yaro ana kallon shi lu'lu'i ana kallon shi ka gani an kamanta shi to wani lokacin kuma sai a zo da a'a ba shi ba wato za a yi tashbihu al-ma'qul bil mahsus abinda ake gani ba a gani shine za a kamanta da abinda ake gani misali Allah ce alam tara kaifa darba Allah masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba kalima tayyiba ce kalwa sun ce kalimatu la ilaha illallah ka shajaratin tayyiba sai an ka kamanta ta da ittanya kaga ita kalima ba mu ganin ta amma kuma ita ittanya ana ana ganin ta sai kuma akwai tashbihul ma'qul bil ma'qul abinda ba a gani a kamanta shi da abinda ba a gani alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba su littafi sun san sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda suka san sifofin ƴaƴansu to kaga ilimi abin ne wanda ba a gani sai an ka kamanta sanin da suka yi ma manzo da sanin da suka yi ma ƴaƴansu eh duka ma'qul ma'qul ne sai kuma tashbihu wato al al-mahsus bil ma'qul abinda ake gani sai a sifanta shi da abinda ba a gani wanda shi wannan nadir ne yayi karamci ittan yadda a cikin wuta sai Allah ya sifanta ta ce tal'uha ka annahu ru'usu shayatin tsironta yana kama da kan shedan to kaga kan shedan wata ganin kan shedan ita ita ne za a ganta su yan wuta za su ganta Allah shi mu tsari da ita ba mu fatan mu gani ta in ko da za mu ganta sai dai can aljanna in muna bukata mu ce to a dan dano mu da yalla mu gani ta cikin ikram fula ko ba haka ba to kaga an kamanta ta to wannan shine nau'uka na tashbihi kamar yadda malamai suka yi bayani idan mutum yana son ya fahimce su wallahu ta'ala a'lam agar ga Allah menene fa'ida sanin su wannan tashbihi to shi fa'ida shi yana kusanto maka da ma'ana kuma ya nuna maka abu kaza an sifanta shi da abu kaza mai kyau abu kaza an sifanta shi da abu kaza wanda bai da kyau kaga sai ya sa maka son abu ko kyamar shi to cikin alkur'ani masalan al'amsal na alkur'ani shi sanin wannan asalibu na tashbihi suna taimaka mutum wajen ga alkur'ani ne cike da misalai wa tilkal amsalu nadribu halin nas masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara abun nufi kenan yanzu misali mutumin da yayi karamci wajen sanin shi tashbihin yana iya karamci wajen fahimtar misalan dole misalan da an ka buga duk iya kaka zaka yi da su cikin qur'ani littafi wani malami ya rubuta in ba mutabi ibn al-qayyim al-amsal misallan da suka zo cikin alqur'ani in ka ketare su ai baka da akwai tashbihin da ma babu wani abu kawai haka ne yazo dimniyan kaji Allah subhanahu wataala ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida garin da yake mai kyau tsiron shi zai fito wanda bai da kyau kuma tsiron shi ba zai fito ba to a sai malamai suka ce nan abin da aka nufi suka ce mumini ake nufi da kafiri domin mumini rayuwarsa za ta yi kyau kafiri rayuwarsa ba za ta yi kyau ba wasu suka ce a'a abin da ake nufi zuciyar mumini ita ce in qur'ani ya sauka sai ya amfani ta ta yi tsiro na imani kafiri kuma ko qur'ani ya sauka ba za ta yi amfani ba wasu suka ce a abinda ake nuhi albalad tayyibu mace ta gari danta zai zamanto da na gari shi ko mace wadda ba ta gari ba danta ba zai zamanto na gari ba amma fil ghalib domin mafi yawanci ne ake kallo tana yiwa mace wadda ba ta gari ba ta haifi da na gari mace da kuma ta gari ta haifi da wanda ba na gari ba amma wannan ba abu ne wanda yake yawan maimaituwa ba a rayuwa wallahu ta'ala a'lam na'am aka rabaka Allah tun da mun ga tashbihi da nau'ukan shi da rukunan shi ko ince wasu daga cikin nau'ukan shi saboda haka wani ya akwai wasu eh dama ka san nuna cewa a takaice da muka yi amma duk da haka wani sai ya ce ba aika ba ba aika sai mu je waje abin da ya shi almajaz duk da cewa shi zai dan dauki lokaci a garin Allah sai dan takaida duk yadda yake almajaz ai mun ta'arifin shi shi almajaz sun ka ce isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu fil urfi al muta'arif المتعارف به بقرينة ودليل shine a ɗauki kalma a yi amfani da ita amma ba cikin ma'anar da an ka aza mata ba yanzu in ni ce ra'aitu bahran ya ra'aitu bahran na ga teku fil masjidi cikin masallaci cikin masallaci yana yiwa ta ko ta shiga masallaci ba ta yi ba me nake nufi In kenan ta canye.
wato ina nufi ko ta canye shi ba dukan tana da shiga cikin shi Eh.
ba kaga fahimce Sai dai ni ma'ana.
zakinta.
malami mai ilimi ana kiransa bahar Mm.
an ɗauki kalma ta bahar an yi amfani da ita ba wurin da ya dace ba Mm.
to wannan majajin an yi sabani wajen malamai wasu sun ce kamar yadda muka kawo su ibn taymiya don kariya kan aqidar sheikh muhammad al-amin shaqiq sun ce babu majaz Mm.
sai dai a ce uslubun min asalibil lughati al-arabiyya Mm.
wasu kuma daga cikin malamai sun ce akwai majaz amma dai ba za a sa shi ba cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala na'am shi majazin nan yana da nau'uka asalin kalima ta majaz daga jaza ya juzu ne idza qata'a idan ya shuɗe ga abu ya yanke shi ba yankewa irin ga ta yuka ba ƙetare abu Mm.
wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun Tsallakar da su.
tsallakar da su ko ƙetarar da su ko ba haka ba Mm.
to kaga shine kalima ta al-majaz to idan muka duba yana da kaso da dama amma za mu ɗauke su a gurguje saboda ƙwarewar lokaci muna da al-isti'ara al-isti'ara daga aro ne shine wato an ari kalima Mm.
to isti'arar nan akwai tasrihiyya wadda an bi- an bayyana ta an kururutar da ita inji malaman zauri Mm.
kaga Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum Min min adh-dhulumati ila nur Allah shine waliyin masu imani yana fitar da su daga duhu zuwa ga haske a'a ba ana nufin hasken lantarki ba a'a daga haske daga duhun kafirci da shirka da sabon Allah zuwa ga hasken imani Mm.
an ɗauki kalima ta adh-dhulumati an yi amfani da ita wajen ima- eh, kafirci da sabon Allah an ɗauki kalima ta an-nur an yi amfani da ita wajen wato imani da ɗabi'o'i na gari Eh.
sai al-isti'ara al-makaniyya asalin isti'ara sun kace tashbihun ne tashbihi ne an ka shafe ɗaya daga cikin rukunansa Mm.
al-makaniyya wato yanzu Allah subhanahu wataala ce walam ma sakata an Musa al-ghadab mi awwalan ma sakata an Musa al-ghadab Mm. lokacin da Musa hushi ya fita daga gare shi ko sakata mi as sakata sakata Mm.
yayi shiru to su- hushi dan adam ne wanda yake shiru kaga sifa ce ta dan adam an ka bashi kenan isti'ara ce makaniyya was-subhi idza tanaffas asuba idan ta idan ta numfaso.
ta lumfaso asuba kaga ba ta lumfashi tun da ba dan adam bace an yi wato isti'ara makaniya to sai daga ciki suna kira akwai abin da ake kira majazul aqli ko majazul isnad ko majazul tarkibi Eh, eh.
shine wato ya zamanto an hada abu amma an gane cewa ba haka nan yake ba ma'ana hadin da an kai majazi ne misali da Allah ce ya bani adam qad anzalna alaikum libasan ya ku ba ƴaƴan annabi adam mun sauka muku da libasan sutura Mm.
kaga ko ba Allah na ga sauko mu da komfili komfili dumkaki ba Mm.
har Allah ya saukar muna da ƴaƴan da zamu shibka mu samu kaɗa kuma ya bamu ilimin da zamu aiki ya bamu damar ruwa da abin da zai bamu dai damar mu yi abin nan har mu kai ga yin sutura Na'am.
kiran kaga wannan yana nuna cewa akwai majazi a cikin sa sannan daga ciki akwai majazul eh, abin nan al- al-lughawi ko al-majazul mufrad suna kiransa wato majazul lughawi to shi wannan majazul lughawi yana da yawa kwarai da gaske ina fata an fahimce ni wato kamar eh, misali a yi amfani da kalima amma kuma ba da ma'anarta wadda aka abin nan ba aka santa ba aka santa afwan wancan kama akhraja abawaykum min aljanna Mm.
eh, kamar yadda shaytan ya fitar da ku daga iyayenku daga cikin aljanna kaga shaytan shine sababin fitar su amma ba shi fitar da ba shi ya fitar da su Allah ya ba fitar da su.
Allah ya fitar da su tunda bai iya fitar da su in Allah bai fitar da su ba to yanzu kaga da aka ce anzalna alaikum libasan mun saukar muku ba na nufin mun saukar muku da sutura ba amma mun saukar muku da abin da zai amfane ku Mm.
har ku samu damar da za ku yin wannan Eh.
to shi wannan majazul mursal yana da yawa a cikin alqur'ani yana da yawa kwarai da gaske zaka ga wato yana da fuskoki daban-daban daga cikin su bari mu gani in lokaci na babu dama akwai lokacin da ake kawo wa duka ana nufin sashi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya yatsunsu cikin kunne dan adam ba zai isa duk sanya dukkan yatsa shi ba cikin kunne sashen ta anamilahum ake nufi Eh, wani lokaci kuma sai a ci a a faɗi sashi ana nihin duka amma ana nufin duka wani lokaci kuma sai a faɗi abu ana nufin a'a a halin da ya kasance wa atul yatama amwalahum ko ba marayu duke su alhali ku maraya ba a bashi duke shi an bashi suna maraya saboda ya taba kasancewa maraya Eh.
a'a bi itibari ma sai ya kunu a'a wani lokaci saboda abin zai kasance haka annabi nuhu yace wa wa qala nuhu rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi komai ba sai fajiri kafiri alhali ko lokacin da aka haifi mutum ba a kiransa fajiri ko kafiri sai in ya balaga amma yana nufin in sun girma za su zan fajirai Eh, ɗaya daga cikin mutanen da annabi Yusuf ya mafassarar mafarki yace qala qala ahaduhuma inni arani asiru khamra naga ina cewa ina tatsa giya alhari giya ba a tatsa ta sai dai ana tatsa inabi inabi eh ko ba haka ba ko kuma mu ce a'a ana tatsa haƙi don can inda waje laraba da aka tatsa inabi ko da biyu to amma kuma muna ai burkututa akai sai mu ce na gane da ya, ya ga kanshi yana wato Yana ta damun eh, yau ya bur damun burkutu a wajen inda ake shanta ko dawa Na'am.
to kaga wannan majazi ne yana da fuskoki daban-daban wanda bai san shi ba wajen fassara alqur'ani kaga zai yi banna mai yawa Haka, haka.
ina fata an fahimci ni kaga sanin larabci yana da muhimmanci kamar yadda Allah wataran wajen abin da sha al'imbat fitarwa wataran Allah ya jingina abin ga ƙasa an Na'am.
batat Mhm.
wataran Allah ya jingina Rika shi abin zuwa ga zu- zuwa ga zuwa gare ruwa shi, ko Allah wani lokaci zuwa gare shi wataran kuma zuwa ga shi tsiran karan kan shi wa inna ma yawa gare shi mutuwa Allah ce shike kashe kowa Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha mautiha.
wani lokaci yace mala'iku suke kashewa Yatawaffakum malakul kuma mauti wata- alladhi mala'iki mutuwa kuma wani lokaci yace a'a akwai mala'ikun da suke kashewa tawaffatu rusuluna Rusuluna sun saboda ɓace su faridun.
Allah shi yake kashewa hakikatan mala'ikin shi an ka wakkala amma yana da masu taimaka mishi Eh.
ta haka zaka hada ayoyi wato wani aiki da shi mu yayi musharaka ne.
yawa to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan in ba haka ba banna za a yi Haka.
Eh, a gurguje sai majazi eh, na ƙarshe majazul asalib shine cewa duk abin da an ka zo cikin uslubi sai ka iske yana da wata ma'ana wadda ba shi ba misali kaga muna da alkhabar muna da al-insha alkhabaru shine ba da labari al-insha kuma magana wadda bata shafi ba da labari ba kamar yabo ko zambo kaga wannan duk ba labari ake bayarwa ba ko guri at-tamanni abin da shi kira ad-guri ko wato abin nan addu'a ko annahyu ko annafi waɗanda duk ba labari bane to waɗanda duka asalibu ne waɗanda suna tashi daga asalin su A garau tunda gaba lokacin yana mu da ya abin da ya shafi ƙare majazul asalibu za mu zo mu dora eh kan shi majazul insha Allah.
asalib da kuma wasu sauran anwa'ud dilala da mu yi Insha bayani Allah.
kansu ba in Ba muka zo matsala.
za mu yi bayanin su sai mu shiga cikin mawdu'in mu to sabo in masu Allah ya ba mu sauraro kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku za mu je hutun rabin lokaci insha Allah ku tsara dakace mu nan da minti goma za mu dawo